الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora wanda in ba manci ba muna nan cikin wannan sura ta suratul ghafir wanda kuma a jiya mun tsaya a aya na jin aya ta 67 yau ka tashi aya huwa allazi huwa allazi yuhyi wa yumiitu anaka tashi ba yawwa saboda kafin zama kenan mun kwana aya ta 67 za mu tashi aya ta 68 kenan shine fadar Allah madaukakin sarki huwa alladhi yuhyi wa yumiitu fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun a wanda ayar da muka kwana gare ta ajiya ayoyi aya ce wanda yake tana magana mana halitta dan adam da Allah madaukakin sarki ya halicci mutum da kuma irin girmamawa da ya yi ma dan adam ta hanyar halitta shi da sura kyakkyawa sannan da kuma irin mataki-mataki na halitta ta shi da adam din ta inda ake halitta ta yi da farko yana ɗigon mani har zuwa sadar zama jini sannan ƙarshe kuma ya zama tsoka wanda za a haife shi wanda in ba mance ba ne kamar yadda ka sani akwai hadisi wanda yake sananne kuma tabbatacce ingantacce wanda yake magana akan halittar mutum cewa ana halitta ce da farko yana ɗigon mani sannan daga baya ya koma yana ɗigo na jini sannan ya koma ya zama tsoka sannan a aiko mala'ika wanda za a busa rayuwa gare shi sannan kuma za a umarci shi mala'ika ɗin a rubuta mutum nan in mai arziki ne ko mara arziki ne shi ya sada ma ita rayuwa ɗan adam ɗin ko kamin mutum ya taho duniya dama allah ya gama tsara komai ta haka in mutum zai zama mutumin kirki wato dama magana arziki ɗin kaka ɗauka ana nufin magana arziki wai wanda za a tsara ma dukiya ba sai shi ɗaya aka magana ba a'a arziki wajen Allah shine ka zan mutumin kirki mai imani mai bauta ma Allah yadda ya cancanta da kuma kokari ga harkoki na Allah wannan shine ma'anar mai arziki ne wajen Allah tarin dukiya ba shi yake magana ba to tun kayan mutum ya taho duniya da makocin an riga an tsara mai wannan sannan kuma in mara arziki ne kuma shi wanda zai zama mutumin banza wanda zai ta aikata abubuwa na shashanci wanda ba daidai ba to shi ma tun kamin ya taho duniya da ma an riga an gama tsara waɗannan a wajen Allah madaukin sarki komi an riga an yi an gama ya riga sani saboda ka ya san wanda mutum zai kasancewa ya rayuwa ta iya taho ya san kuma wato yanda rayuwa ta za ta kasancewa bayan zuwa ne da tun ma kamin ka tawo da Allah ya san komi da komi ya san yadda za a yi to shine ubangiji madaukin sarki wannan aya ta gaya mana cewa da kuma zuwan mutane din cewa ana zuwa matsayin ana yaro mutum yana karamin yaro wanda bai san komi ba wanda ko abinci wanda ba bai iya ci sai dai ya sha nono wanda shi kuma hikima ta Allah bisa ga cikin ni'imomi da Allah maɗaukin sarki ya kai ma ɗan adam ko kuma a ce ya kai ma halitta ta yi tun da har dabbobi su ma haka suke din sai Allah ya tattaro duk wani abu da za a nema din na abinci a cikin nonon mahaifiyar shi wannan yaro din wanda sai ka ga duk abin da aka bukata mai gina jiki da ƙarasa lafiya ga jiki Allah maɗaukin sarki ya tanade shi ya sanya shi a cikin nonon da mahaifiya sai din shi yasa sai kaga ga yaro karami amma kuma kai daga kanan kana cin abuwa na jin daɗi da menene amma ya yi ka fatin jiki mai lahiya saboda shi Allah ya tana da abuwa na su na lahiya a cikin jiki dai fatin jikin ka ba take da shi ba ko ka ba su zama ɗaya da yaro wanda yake da irin lokacin da yaro ya cika cikin goyon nashi ya yarda ɗaya kiba ɗin nan tashi haka to kai ko ne koshin ka da yanda kai shi kallar jikin naka ba irin nashi bane nashi ya zama jikin lahiya bisa ga naka to kaga wannan kuma Allah ta kuma shi ko abincin bai ci bai cin nama ba ya cin shinkafa ba ya cin tuwo ba ya cin duk komi nono ne kawai ya kashe shi kenan kuma kaga ko likitoci ma sun tabbatar da ana iya ma kyale yaro ba an haife shi yayi kusan shekara ne shi ko rabin shekara wanda ba ba shi nono ba na wanda shi da ne to ko da ko an bace duka to don haka dai akwai ajiyi sun kai wannan lokaci duk kuma ci kiran galaba saboda haka wanda nono ɗaya ne za a tasha ba tare da sai ya ko ruwa kada ba shi kuma ya rayu ɗin ka kai yanzu ba ka yadda ko sati guda ka yi ba shan ruwa yawwa to ka gani da saboda haka shi yasa amma shi ko Allah madaukakin sarki sai ya tare da waɗannan abubuwan ya sanya su a cikin nonon mahaifiyar yaro don haka kaga wannan hikima ce ta Allah saboda ya san in ka taho duniya ba ka iya cin komi na abinci nono shi kaɗai za ka iya sha don shi adda taushi shi adda duk abubuwan da an ka tare da cikin sannan a kaga shi ne Allah ya fitar mutum yana yawo kenan ƙarami sannan kuma ya ce daga nan sai mutum ya ci gaba da girma wanda Allah zai bashi har ya kai lokacin da za ya cika ƙarhi ne wanda zai kai shekara irin talatin zuwa arba'in wanda ya kai shekara talatin zuwa arba'in kaga shi ne a ta yanda ya kai cika ƙarhi kenan a wannan lokacin to wanda ake cewa dama da zaki da zaran mutum shekara arba'in to daga nan kuma ya gama hawa sai gangara aka cewa wai ma'ana yanzu ya gama a ce yana ƙari yanzu kuma sai dai ragewa kuma da an kai arba'in zuwa sama sai dai ragewa shi ɗaya rage haka yanzu malmakin a ce a yanzu yana ƙara ƙarhi ga jiki ne yana ƙara samun ci a yanzu sai dai ƙara ragewa ya an kai shekara arba'in zuwa shi kenan da bakin nan da zuwa 40 da dama kucin nan ne jiki ne ka karuwa ya kara girma da karfi to da an kai 40 to an gama cikin karfi gaba daya to shine mutum ya kai wannan lokacin sannan yace sun matlita kunu shuyukha ko yace sannan kuma Allah zai ban ya wanzar da halitta ya wanzar da mutum har zuwa lokacin za mu kai tsofaffi shine sai inda mutum za ya ga da yana karamin yaro tun kame a yayin shi har an ka zo an ka yayin shi kaga kame a yayin shi lokacin bai san komi ba har ya kai sadda ya fara sanin wani abu bayan an yayin shi kenan in wasu abubuwa yana dan wayo-wayo hakan gani yana dan gane su to da haka da aka tafiya kuma har ya kai inda zai fara zama dan matashi gashi ana aiki ne ta wuri kaza iya yi wani abu ya dawo sannan haka nan dai ta inda za a ci tafiya har zuwa lokacin za a zama saurayi dan nan sai ga an kai magana ya aure to daga nan kuma sai magana fara tsuha kenan to wannan shine wanda kaga shi ne tsubunu shiyukan kenan kashi kaga za a zo ta inda a tun mutum yana ganin ana labarin hurhura sai shi magashi ya fara ta to kaga tsuha riga ta hoke nan yanayin jiki ne haga dan fara yankurewa yana ta moji yana ta kurewa shikenan da dai magana ne ta ta hukuro da to wannan shine Allah ya karfin to in ya rayar da mutum sai ya kai har wannan lokaci din na wannan tsufa din to kuma bayan an kai haka nan din to sai Allah ya ce akwai daga cikin ku a wa minkum man yutawaffa akwai wanda ake karbar rayuwa ta min qablu tun gabanin ya kai tsufan din kai ma'ana shine yana karami yawo din wani lokaci sai Allah ya karɓi rayuwar mutum a yana kamar shi ba tsoho ba kuma shi ba a ce mai yaro kuma matsakaici ne haka wani lokaci kuma a karɓi rayuwar wani wanda shi kuma yana saurayi matashi maji ƙari wani lokaci kuma wanda bai kai irin wancan matashin ba dai ɗan matsakaici wani lokaci kuma yana yaro irin ɗan yayi haka wani lokaci kuma dai kamiya a yaye shi wani lokaci kuma ya rasu lokacin yana jariri kai wani ma tun kame ya taho duniya ko da za a haihuwa ta sai a yi shi ba da rayuwa wai duk wannan ne Allah madaukakin sarki yana gwada mana cewa ita mutuwan nan kowa ya isa yin ta don haka kar mu ce dauka sai tsofi da isa mutuwa a kowa ya isa don gashi kowane jinsi yana iya mutuwa din a kar mu ce dauka kuma sai wanda an mata shi mai kari ka mutuwa a kowa har wanda bai to duniya ba gashi ya isa yi tunda kame a to duniya sai a yaro baya da rayuwa din to duka dai nan ne Allah ne yake tabbatar da cewa to duk shi yake tsara wadannan abubuwa don haka duk wanda zai taho duniya Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara mashi adadin shekarun da za a yi duniya ɗin Allah ya tsara mashi adadin ko da wata nawa ne zai yi duniya an sani an san ko da sati nawa ne mako nawa ne zai yi Allah ya san ko awa nawa ce za a yi duniya ya san kuma ko minti nawa ne za a yi duniya Allah mu rake ya san ko saka saka nawa ce zai yi zama ne na duniya kai numfashi ka na shekar da za ka yi duk Allah ya san ko guda nawa za ka tun daga haihuwa ka haka mutu daga baya shi Allah ba abin da bai sani ba shi komai yana sani gari shi subhanahu wataala to shine na Allah yake cewa to shine wa minkum ayyatu waffa min qablu daga cikin ku akwai wanda ake karbar rayuwa ta gabanin ya kai karfi ne gabanin ya kai tsufa din don haka wanda ta bulugu ajalan musamman Allah ce yana barin ku idan ku kai lokaci wanda yake sananne wato shine lokacin na mutuwa wanda Allah madauki saki ɗaya mu kowa kuma kowa bakin ajira banda aka yi mai na mutuwa to ba wa da za a yi ya kala ko ba wa da za a yi ya rage duk yanda mutane suka tsananin sonka suka yi talallawatan sun su magatanci to inda mutuwa ta riga ta taho to ko sakan guda ba su ya kala maka shi kuma duk yadda mutane suka kinka ba su son ka in mutuwan nan ba ta zo ba to ba wanda ya sai ya rage maka ko da minti guda ne shi ba a ce ka mutu tun kamin lokaci ba ba zai yi ba to wannan shi yasa ubangiji mu rakin sake tabbatar da cewa duka komai nashi tsare yake tun daga ko dan adam da ma wanda ba da adam ba gaba ɗaya duk Allah ya tsara rayuwar ta kowa haka ne to shi ne wani sunan gwaje da musamman wala allakum taqiluna Allah ce kuma duk yayi wannan wannan koyi hankali wai ma'ana shine mutum duniya ta zama matsayin wa'azi gare shi saboda kaga wa ta kasancewa kuma duk bayan waɗannan hukunsa akwai abin da suke faruwa kuma tsakanin waɗannan abubuwan da an kama mutane ne saboda sai kaga mutum ya rayu amma kuma wani iko na Allah sai Allah ya jarraba shi da wani abu daban sai kaga kamin ya bar duniya kuma sai Allah ya jarraba shi da wata kallon abu na jarrabawa ko wata kallon rashin lafiya wadda zai muzanta misali yanayin ya rasa gaban jiki ne ko wata gaba ta jiki ne ko kuma hankali shi ko wani abu ya kama da haka to kaga nan ne wajen dai wa'azi ne wai me yasa don Allah ya kama ne wai da kan mu dauke ta duniyar nan da girma da yawa kan mutum ya dauke ta ya zo shikenan ya samu sauki shikenan yana ganin cewa zai zai zauna ya yi duk abin da rai ne ya kaso a'a ya sani in ya to cikin zidin to akwai wani lokacin da zai zo ya mutu ya bata to kaga kenan in mutum mai da hankali ya ce zai kama waɗansu abubuwa na shashanci na ba daidai ba na ɓanna to ko da za a yanzu to ya sani dai mutuwa tana nan kuma dole sai ya yi ta ko ya shirya ko bai shirya ba inda lokacin da ya to sai an yi ɗin shi yasa kaga ko kafiri wanda ba musulmi ba wanda ya taɓa cewa mutuwa ƙarya ce ba a yanta sai dai in za ka samu dai masu shiri ta tasu na ban dariya ko ba ce ai ita mutuwa ya ka dai in ka mutu da nan wata duniya ce ka kulle wacan da ba sai ka sa kuma sai haka ne wai in ka mutu ka bada duniya wata duniya ce za ka kulle kuma gaskiya ne wata duniya ce mana tunda ka kulle ta wajen lahira koko yawa wata duniya ce mana can da ba amma dai ba yana gaba kan wanda ba a dawo kuma shikenan to don haka shi yasa sai zama duka abubuwan Allah ce wa'azi ne wai dan kaga yanzu misali mutu ya kaddara yanzu za ka yi rayuwa duka shekara 60 misali kira duniyar ka to kaga sai ka zauna in kana da hankali kamar da Allah ya ce din la'awar alakum taqilu dan koyi hankali sai ka gani shi to cikin shekarar nan 60 na farko dai ka san ba tun daga tashin kai ka fara harka addini ba tun da sannan yaro kake da farko kawo in shekaru kana karamin yaro kaga su ba su cikin lissafi yanzu lokacin da zaka balaga sannan lissafi zai fara tashi ba to sai ka sa lissafi to waɗannan shekaru menene kake kokarin aikatawa na alheri ciki wani irin abubuwa ne na alheri kake kullawa to in ya zama kuma kai shagalta da kullu sharruka kuma kala kala ba kaga can shekarun baya dai ba cikin lissafi yanzu da za a fara ma lissafi kuma ka ci gaba da kulle sharuka daban-daban wanda cutar da al'umma to kuma karshe wani lokaci sai ga mutum sai in ya tsuha mutuwa ya tabbatar da yanzu mutuwa yanzu kan koyo shi ɗaya za a yi wasan na sai ya dawo kuma ga an fara zama mutanen kirki daga to kaga bayan karshe an karar da rayuwar can wurin aikin banza kuma to amma tun farko in mutum ya kurciya ta cikin aiki na alheri kurciya ta yi kyau to tsuhon ma sai ya kyawu shi ma amma in mutum farko kan mutum ya zama kurciya ta zama ta banza to shi ma tsohon na banza za a yi don ba za a yi mutu ya samu kima irin waccan ya samu daraja irin waccan don bai yi wa kai kasani wanda ya tashi yana yaro ya ta cikin ayyuka na Allah ya ta cikin ayyuka na alheri kala-kala daban-daban kai kuma baka yi duk wani aiki alheri ba sai da tsuha ya tafi maka shi kuma tsuha ya isko shi haka ne yake din kuma ka ce duk ɗaya kuke haura Allah kai kasa abin nan bai yiwa akwai bambanci don shi ya yi shekaru na ibada kai kuma ka yi shekaru kana shigar ta kana shashanci sai daga baban tsuha ne ya to sannan ka gyara ka dan fara gyarawa to kaga wannan shi yasa Allah ce to duk wannan gabon wanda ya tsaro su da wai don ɗaya matsayin wa'azi ne don ɗaya zama matsayin wa'azi ne shi yasa ya kawo haka nan din don mutum ya san cewa to ita duniyar nan ba ta matabbata ba ce shi yasa ka ji wani hadisi yake cewa wai ita duniyar mutum ya dauke ta kamar matahi wanda zai tsallaka hanya kamar yanzu misali wai ka za ka tsallaka titi ai kaga di ba za ka fara tukun gani akwai mota ko ba mota ko to in ka tabbatar da ba mota ko ba shin kaga in za ka wuce ha wadda ka gana wallai yawan za ka dan cataka da kwari-kwari ko don ka ba za ka wuce don kan mota ta isko ka misali to sai an ka cewa ita dune wai mutum ya dauke ta matsayin kawar bako mai tsallaka hanya ne kawar mai tiyani wanda tsallaka titi ya wuce wai ba wani zama bace isa to kaga shi yasa sai ya zama a komi shekarun da za a yi maka da yawa to da lokacin ya fashi kenan kawai ba yi ba yanzu misali muna ta kanta alkurani muna jin su annabi nuhu alaihi salatu wassalam ko a ce shekaru ne ma na wa'azi kawai ya yi shekara 950 yana wa'azi ban da sauran shekarun da ya kafin a fara mai wahayi da kuma waɗanda ya bayan an yi ruwan tufa na harkar da kafin dubban da su waɗe wa'azin kawai 950 yanzu da Allah shi annabi nuhu inda ba mutumin kirki bane ba wanda Allah yake ba mu labari ne azamin musamman shi ba mu ma sanin labarin akwai wanda aka tabbata sunan nuhu kuma haya shekara kaza kaga shekara dubu ba to balle mu sai 60 ko 70 kila to kaga to kaga to da Allah sai kuma ce zai kada su kan banza kan shi ta kawai ta shiga ta kafar kace kai dai kullun kamar da hankali kai himma kaga menene wanda zaka amfani cikin addini kai ma kamin naka lokacin kamar shi kenan don shi kadai ne wanda zaka wanda asara kato jariya wanda ko ka bar duniya abun yana nan yana aiki to wannan shi ne kawai abun abun to shi yasa Allah ce to duk waɗanga mataki mataki na hada cadin da yayo ya gwada ma dan adam can da ba komai kake ba Allah ya zo mai da kai komai din haka zama wani abu to kuma sannan ƙarshe ko mutuwa za kai bayan ka mutu kuma ƙarshe shikenan da ka tai an roye ka kabari shikenan an gama da kai magana sai kai ƙarshe yau sai da in kai mutumin kirki ne kai sannan ka wanzu nan fa duniya mutane suna amfana da kai suna amma addu'a kowane lokaci amma in kuma sharuka kai ta shirka to sai ƙarshe sai ka gaba mutu ya shiga cikin layin kasa akwai wani hadisin da yake cewa dama su mutane kala biyu suka mutuwa tun da aka mutuwa dama mutum biyu ne ka mutuwa akwai wanda ya mutu ya huta akwai kuma wanda ya mutu an ka huta shi kuma kaga wanda ya mutu ya huta shine mutumin kirki wanda yana da ayyuka na ibada tsakanin shi da ubangiji mutumin kwarai kuma ba zalunci da cuta tsakanin shi da bayan Allah kaga shi wannan ko da zai mutu hutawa ce zai saboda shi na rigimin duniya ne nan wahala cikin su koro kaga matsayin kurkuku ce take gare shi koko hadisi da nawar nan saboda kaga shi na cikin wahala yake amma da ya mutu shi kenan ya huta kenan shi dan zai tene yanzu duk wangaren rigimu na duniya an yi kaza an yanci kaza duk ya watsar da su shi ya gaba da wannan layi gaba ɗaya hankali ne kwance da shi kenan samu ni'ima to Allah ya tabbatar da maka haka din sai wanda ya mutu an ka huta shi ko mutumin maza kenan wanda shine zalunta wancan kala-kala zalunci mutuncin wancan yama wancan karya yama wancan kazafi yama wancan wani kala sharri ya ci duke wancan ya zage wancan ya buge wancan ya kulla wancan makici kala-kala da ya ga sunan to shi wannan aka gada mutu an huta ko da ya mutu shi wannan an huta ne to Allah ya kare baka mutu a huta to kaga mutum ya mutu ana da dadi an samu an huta da shiri ne kaga abai lalace to kaga shi yasa kuma da ma shaidu na duniya ma har Allah ma na karɓa ce shi yasa wani wata rana aka wuce da wata gaba gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajabat ai ko ta wajaba saboda ya ji sahabbai ne suna ta yabon wannan mutum ka ai wani ne Allah sarki dan mutumin kirki ne ai kaza kaza da sauransu sai kuma manzo Allah ce ta wajaba gare shi ana nan kuma sai ga wata gawa shi ma sai dai an wuce sai dai an kace ka ai wani ne ko ka ai subhanallahi ai wani Allah da ya sauki ai akwai kaza da kaza abuwa da marasa kyawu shi ma ya ce wajaba shi ma dai ta wajaba gare shi asabi suka tunanin ah to wai menene wannan ne wanda maza Allah ke faɗa kan gaita suka tambaye shi sai ce eh wancan din na farko da kun kai yabe shi cewa mutumin kirki na da kai ne to aljanna ce ta waje gare shi domin shedan mutanen kirki din anan duniya to har Allah ma yana da shi yana karbata shi ma shi kuma wancan din da an kun kai yabe shi da sharri shi kuma cewa mugun mutum ne mai kaza mai kaza shi kuma wuta ce ta waje gare shi saboda shi ma shedan mutane irin wannan da shi ma wajen Allah yana karbata Allah kiyaye mutu wannan kaga ashe kamar da Allah ya shawara Allah ta imani domin da ma shi ya tsaye dan adam din kuma mai hankali ya bambanta shi da dabbobi to da kana ganin dabbobi ga su su ma harisa ne na Allah amma sai Allah bai su kawo mu ba mu sai muna hankali wannan dai mu yi hankali mu yi unguwan da hankalin namu din mu gano wannan abu shine wanda zai unguwane mutum daga duniya mu ga lahira ba gaba mu gano wangana shine sharri wanda zai cutar da mutum daga duniya mu zuwa ga lahira shi ma kaga in ka gane ga mai unguwani sai kai shi kenan in ka gano ga wanda yake na shirri kuma sai ka nisance shi kenan to nan dai haka nan Allah ya mana hankali to amma abin take ci kuma sai ga na da karshe kuma ya lalace shi kuma ya zama kawai dabba din shikenan kawai shi dai bukata ta ya ci ya koshi duk dai abin da dabbobi ko shi kada shi da gaba shikenan bai da mashi dabba to kaga wannan an ci baki na Allah da shi zaka ji Allah ke cewa ya halitta da fi hasan ta kauye amma kuma sai shi sun maradnahu asfala safilina sannan daga baya kuma sai abai da shi ne kasan kasar tutu gaba ɗaya to ai da zarar mutum zan bai da imani mai kyau na kware bai da aiki na alkhairi sai sharruka daban-daban tsakanin shi da Allah ba kyau tsakanin ne kuma da bayan Allah su wani ba kyau to kaga wannan ya zama asfar safi ne kenan bai gane ya zama asfar safi ne kuma sai in an zo lahira kuma to muna fatan Allah ya taimake mu da gyara mana halayen mu ya zama zama zama halaye kyawawa na kware da albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Allah ya ce duk waɗannan abubuwan gaba ɗayan su yayi su ne ce wala allakum ta'qiluna dan dai ku yi hankali ku yi nazari ku ta gano waɗanda abubuwan mutum ya gano cewa lallai tabbas ba haka kawai Allah ya mutum ya ta duniya kawai shi sai ka zo amma yanzu da ka zo kai ne hasumi kai ne faɗa da wancan kai ne cin mutuncin wancan kai ga sunan kuma ƙarshe a yi ta yanzu ma mamaki kila kana yi yanzu ka gama kila ma rayuwa ta kusa karewa shikenan an yi an gama kuma ina wani abun duniya ne haɗa ko misali na duniya shikenan an gama ta kare to me amfani wannan ka ga mai da wata fa'ida to sai ka tsaya ga wani shi rayuwa sai annan cin mutuncin wancan ya ce mutuncin wancan shikenan kullum shi haka aiki da ke nan to Allah kiyaye mu to shi ne wa Allah ta dinga sannan sai Allah madauki sarki ce har yanzu shi Allah madauki sarki irin shi ne huwal ladhi shi ne wannan da yuhyi wanda yake rayawa wai mitu kuma shi ne wanda yake kashewa kuma fa idza qada amran idan ya hukunta al'amari shi ne zai samar da wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun yana ce ba abun zama fa yakunu sai ya zamo din wato shi ne huwal ladhi yuhyi shi Allah shi ne mai rayawa wai ma'ana shi ne ka sani duk yadda mutum ya kason ka matuƙar so to inda ya kwananka sun kare bai sai rayar da kai din ba tunda ai inda ana iya rayarwa ai kaga da uwaye sun rayar da ƴaƴansu amma kaga tunda ai duk yaron da za ka ga ya rasu ai uwaye na so ne amma kuma lokacin yayi kuma sai ya rasu suna so ne matuƙa su amma ba su ya ƙara mai ko kwana guda ɗin kuma duk yadda za a ƙi mutum shi ma har yanzu makiya ne duk da za su shi gaba in dai lokacin nashi bai ba su iya komai da shi don ba su iya kashe shi ba to wannan shi yasa kaga Allah ce shine yake kashewa kuma shine ya karayawa wanda ya gwada mana cewa wannan ba hannu da yake ba sai dai kawai dai akwai sababi ko wanda zaka zama kai ne dalilin yin abu misali in ta kama wannan din to wannan kuma in mutum ya aikata ya zama sanadiyar kashewa ne to wannan kan kuma kaga akwai ne mai girma tsakanin shi da wani shi kuma eh kamar da Allah ya ce wa man yaqtulu min muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban azima Allah yake cewa duk wanda ya kashe mumini mutum guda da gangan yace sakamako ne wutar jahannama kuma zai dawo cikin ta sannan Allah ya tsine mishi wato Allah ya hushi da shi kuma Allah ya tsine mishi sannan Allah ya tare da mashi wata ina azaba mai girman gaske to kaga kisan kai irin wannan ne mutum kuma ta kowace hanya an gane ko ka dauki makami ka kashe mutum wanda lahi zaka yana nan in ma ta hanyar sihiri ne zaka cewa kamar wani sihiri don ya mutu shi ma hukuncin ko guda haka ce lahara duk akwai bayani shi ne farkon hukuncin da za a yi na zuba da jinin wani wanda wani ya yi to wannan shi ne amma dai hakikalin ita mutuwa din to hannun ubangiji ko ɗauke sarki take to shi ne fa za ka za amra kuma in ya hukunta al'amari to in fa inna ma yaqulu lahu kun yana cewa abun zamani fa yaqulu sai abun ya zama shikenan dan haka a duk wani abu wanda bai yiwa so da yawa za ka gani wani abu kana ganin ai baka za bai yiwa amma kuma in Allah ya riga to in shi Allah yana so sai yayi abu sai abun yayi kuma to kaga shi Allah ya ce ba zama shi ko shi sai zama amma malamai suna cewa nan da Allah yake cewa din inna ma amruhu idza wannan da ayat da wacce ta so ta yasi inna inna inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun wannan ta kun bai kun ana cewa misali ne Allah yake bamu wai misali shine don mu zama musancewa a don wanda hankalin mu zai ganewa ne amma shi Allah ya yi karfi yanzu ya wasu ya ce ba wanda masa ne zama a'a in dai yanzu abin kawai sai dai zama ne kuma ba sai ya ce ba bane zama ne ba sai ka ce yanzu misali ai ko kai yanzu in kana son ka kalle wani abu ba sai ka ce mai ido ku kalla ba ai gani ɗaya za ka yi gugu to kaga balle Allah kenan zai abu har sai ya ce babban ya zama sannan kunnuwan ka su ma yan kana son su ji abu sai ka ce ku jiya ba su ma ji ɗaya za su su ma hanci ka yanzu za ka ji wani kamshi ma sai ka ce jiya ba ji ɗaya za ya misali to kaga ashe kenan to balle Allah shi aka ce ya kai ƙarfin ita wannan kurdin wato shine aka samu kwanan baya ne wai wani ya zo yana ta wasu bambami wasu kalmomi da shehu ya faɗa ne wanda yake magana cewa watan a ubangiji maɗauki sai wadda bi'a ɗani makama kun kun yake cewa ubangiji na ya ba ni abin da kyauta na kun ina iya cewa abu ya zama shi ma ya zama wai shi ke nan wani abu ya ɗauka siffar allah ya ba kai ne ai allah shi ne inda ma amurhu iza a da shayan an ya ƙuna hukun fa ya kuru to shehu ya za ya ce haka da ne ya ce allah sarki wai alhali kun ɗan gaga ta nan ga hannun ya iska maɗin da ‘yan duniya wanda ba mutane kirki ba balle mutunan Allah wali Allah to da Allah yanzu yau ɗin shugaban ƙasa ya ce abu kaza za a batun najeriya sai kowa jaga jiki ne ba in na jin daɗi ne sai kowa jaga jiki ne in na shaidu to shi ma an ala mai kundin nan ba an ala mai kundin ko ba haka ba ne an ala mai kundin ne gashi ba mutumin wani abu ne wanda za a cewa wani mai daraja ne wajen Allah misali a'a shi na mulki ne na duniya ba amma gashi an ba shi wannan kundin shi ma yau in yace da ya toyar jawabi cewa kasar Najeriya kaza za a yi kaza ko an sa doka kaza yanzu magana ta kare yanzu misali ba nan zamfara an kai ba ai kowa san irin yadda jama'a sun kasa ba da cin kasuwa ko da muhimmancin ta ga jama'a kawai gwamnati ɗaya ne wacce ya rufe kasuwa da koyar zamfara shikenan ta hukuma kaga kun an bashi kun fai kun rubu to ka gani lokaci guda kawai dai shikenan an ka zo ɗaya an ka ce kai duk an rufe sabbin ɗin zamfara gaba ɗaya duka kuma an ka rufe kuma shikenan mun ka zama dundun ka ba gani mutum ne yawan ga aikin ko ba wai cewa an kai wani wali ne can a'a wani ne wanda Allah ba kunta duniya to amma wai yanzu wali na duniya shi Allah yana iya bashi kurdin sun yadda da wannan da amma dai shi wanda anna Allah shi Allah ba iya ba wannan kurdin shi wa Allah ya karin kalmar ta kun an gani shi ta ya yi karin ta ba da ita kai kyauta don ka ta ba wadanga ne shi ya yi karin in zai in zai abu sai ya ci ma abun zama sallai zama ya wuce wannan shi Allah kawai in dai ya zama sai dai ko ya zama da shi kenan kun an gawa to ka gani to wai duk irin wannan gaba shi kenan shi har kalubalanta ya duk wani malamin da shi ga wanda zai zuwa ya kare wa gaba gane zuwa kare ta wanda biya dani makama kun kun din ka subhanallahi lallahi ta abuwa dai ka san kowa fahimta irin tashi da kuma ganewa da basira kowa da irin abin da ya fahimta amma dai kudin ga tanan kan Allah ya ba kowa ce yanzu tanan da yawa to Allah ya gane da mu to shine a fa inna ma kullu kun fayakun sai ce ma ba zama da kawai sai ya zama sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce shin wai alamtar ila allazina yujadiluna fi ayati llahi ashe ba ku gani ba alamtar ashe ba ka gani ba ila allazina zuwa ga waɗannan yujadiluna fi ayati llahi waɗanda suke yin jayayya a cikin ayoyin Allah shine alqur'ani wai annayu surakuna ta yaya ake juyar da su daga barin imani wai ma'ana a ce duk hujjojin nan ne da ake karantawa ga su ƙarar daga fili duk irin abin da ake kanta ga shi duk mai hankali zai gane ga abin nan amma kuma duk da haka nan su ana kanta amma ba su imanin wai sai suna da suna bin can wani shashashashan wanda wata yake dora su bisa ga halaka abin da ba hanya ta Allah ba shine Allah ke cewa ta yaya ake juyar da suwa a kamar yadda muke faɗa da misali shi kowane lokaci duk kowace aya aiki take kowane lokaci za a ga misali in dai ba kai tsaye wannan ne zo na cewa an shafe wannan ayar ba tana tana aiki ba kar mu ce ya dauka ana ta magana sai ya dauka sai da kahire da ake fara su kada ake ba misali kai ma musulmi ko ma ana magana da kai kai ma fa kada ya zama kana kallo kirikiri ga hanya wadda ita ce ta alheri ta Allah amma kuma ga wata nan ta shiganta ka ta shi ta kuma ka ce dole zaka yi wacce ta shi ta kaba ta Allah din in kai wannan kuma kai koyi da su ne ba duk shi ne umarni na ma in ba don haka na mutu da miyan wani karanta ayoyi na Qur'ani da ba su da wata fa'ida in ba in da ba don kocin wai ka gano wannan din ba da ba sai an ba mu labarin nasu din ba to da ma zai dai Allah ya ba mu labarin ne sai mu auna sai mu gano haka din kaga in ka gano wannan shine abun daidai sai ka bi shi in ka gano wannan shine aiki wanda ba na daidai ba sai ka wuce ka bar shi kuma kowa ne da ajin gora dai ko shi Allah ba ruwa ne da bayan yanka to lahira sai wanda annan Allah shi Allah yake tare da shi ya to don haka nan su waɗannan ne da ake juyar da su da ana sa suna bane hanyar ta Allah su waɗannan kafiran wato shine Allah yake cewa to wasu Allah yusur tuna ta yaya ake juyar da suwa daga bare wannan hanya ta Allah madaukakin sarki sannan sai Allah madaukakin sarki ce allazina kazzabu bil kitabi allazina kazzabu bil kitabi sune waɗannan su har ƙaryata da wannan littafi na alqur'ani wa bima arsalna bihi rusulana da kuma abinda mun ka aiko manzannin mu da shi ya min at-tauhid shi ne na kade ta Allah wal ba'th ta sha al-qiyama wa hum kuffaru makkah sune kafiran makka sai Allah ya ce to waɗannan kafiran a gaya musu fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani wai ma'ana shi ne su ce su yi abin da su ba komi amma su sani ba za su haɗu da Allah kuma za su ɗanɗana kuɗa su yana abin da ne mutum ya sai a ce in baka in kai kaza sai ka ɗanɗana kuɗa ka to shi ne so fa ya alamu da ne za su sani wai ma'ana za su san ƙarshen azabar da Allah ya tare da masu na wannan ƙaryatawa ɗin da kauce ma umarnin Allah da kauce ma hanya ta Allah maɗaukin sarki da suke yi to in an zo lahira za su gane kuma kaga shi lahira kamar da muke faɗa ita matsalar ta da ba ta gyara bai yi ba cikin wurin ballan kuma ce kokari sai a gyara to ba yiwuwa duk inda kuskure yake da ka tahe da shi da nan duniya ka tahe da shi lahira baka gyara shi lahira tun nan ne ba makana ta kai to shi yasa Allah ce a ga musu in dai ba sun tuba tun nan duniya ba sun dawo sun yi imani sun yi aiki da kwarai ba to fa sai fa ya alamuna da sanu za mu sani sai ce izil aglalu
izil aglalu fi a'naqihim was salasil yushabun في الحميم ثم في النار يسجرون
to shine sai Allah madaukakin sarki yace za su sani idil aglalu lokacin da maruruwa za su kasance fi anaqihim a cikin wayansu wasalasiru da kuma sarƙoƙi za a haɗa su a daddaure su yushabuna waɗanda za a riƙa jan su ma'ana shine mala'iku za su riƙa jan su an kullu musu raga maka san tun da an ka dauro yanzu misali ko da dabba ce mutu ya saka mai igiya ga waya ya dauro ya jawo misali ko to shine Allah ce haka na za a musu alahira din za a sa musu maruruwa mari kenan shine jami'i ne na mari ko ai wasu da sun san mari ne wasu ba san da ko amma da an da san mari ne to maruruwa shine wasu da za a sa musu wannan maru shine aglal maruruwa fi ana kima cikin wasu wasu wanda sun ka zauna makarantar Allah can da ya sun san an daura wasu ko yawa kashi ne to shi ne izin agalan lokacin da maruruwa fi ana ƙin za a ɗaura su a wayansu wasala su da kuma sarƙoƙi duk za a ɗaɗɗaure su masarata kowane da wayansu da hannunsu gaba ɗaya za a ɗaure yi su habuna za a riƙa jan su wanda mala'iku za su jawo su jan ba na girma da arziki ban gane tun da yanzu misali kamar a ce irin abin ganda aka yi na da dabbobi ko na shanu in za a huda in za a horo ai kaga za a ce a jawo ice ko ai kaga haka nan za a ja ne ba ba girma ba arziki misali ba ai wanda zai jin daɗi aka jira ba shi cin ba haka za a ja to wai shine aka nuna haka nan za a yi masa wannan jin su ma ne Allah kiyaye mu to shine yushabuna sannan sai Allah ce fil hamimi za a ja su fil hamina akai su a cikin watan wuta hamim shine tafasashin ruwan zafi a cikin wuta kenan summa fil nari sannan cikin wuta yusjaruna za a hura wuta din suna cikin ta wato shine hamim shine watan tafasashin ruwan zahi waɗanda ruwan zahi ne sun tafasa waɗanda za ka ji wata ayat Allah cewa za a shayar da su wasu bima'in hamim ruwa masu zafi waɗanda in sun ka ɗauko ruwan da sun kara ga huska ma shi naman da huska ma zai zazzage gaba ɗaya saboda zahin da ya buge su ne in sun ka sha kuma duk in cikin su gaba ɗaya ba bari su zai ba kuma kuma kawo za a kuma dole su sun sha da kuma Allah kiyaye to ka gani to shine Allah yake cewa haka za a ranta za a masu wannan abun toran nan za su sani za su gane kafirci da sun kai za su gano kin yin imani da Allah da kin imani da manzon Allah sallama da kin yin dukkanin bin umarni na Allah da kin bin umarni manzon sallama to a ran nan ran da za su tabbatar da wannan ne sakamako shine wanda za a sanya su fil habibi a cikin wuta wato shine cikin wuta wanda aka tafashin ruwan zahi sun mufin na da sannan a cikin wuta yesu taruna wanda za a hura su kasan dama wuce Allah ma Allah ce ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara dama ya ce mutane ne su an makamashin nata amma sai dai shi Allah cewa uiddat lil kafirin ne ce an tanade shi ne saboda kafirai sai da shi musulmi ya aikata aiki irin na kafirai din to wannan kan kuma bai hana kuma ya je ya ɗaya masu rakiya Allah kiyaye mu to shi ne sannan Allah ce
ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين
a sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan an saso ta sun maƙila lahu sannan sai a ce masu tarkisan saboda matsayin don a zarge su ne matsayin zargi sai a ce masu shin wai aina ma kuntum tushrikuna wai ina abubuwan da kuke hada Allah da su kuna bauta musu din wai ma'ana goma kan da kuke bauta ba ina suke shi ne za a ce ina suke da ɗa? ina allolin naku ai can duniya da aka baku wa'azi cewa ku zo ku yi imani ku bauta ma Allah kun ce a ku kuna da allolin da kuke bauta ma goma kan da kuke bauta ma ga su to saboda haka to yau ina suke saboda haka kuma shi wannan ne gumaka din nan ne da ake ta magana abin bauta da sauransu da ma kana musulmi amma kana da wani ubangida kila kafiri ko kuma ka san akwai wani lokaci za ganin mutum ba kafiri bane amma dai ayyukan da aka aikata dai kamsu yi muni da ko to sai ka isko yana da uwayen gida la'alla suna iya sa a kawo masu kan mutum misali ai kaga bayan muni tun da ai kaga waɗanda duniya da gaske da gaske ta ɗauki hankalinsu ƙwarai wannan tana faruwa ne a kashe wani ko a kashe kiwari ko mene ga sunan dai to kaga irin waɗannan abubuwan su ma an ga ta lahira ba haka za a su ma to ina magana uwayen gidan naku wanda sun kasance kun kai kaza da kaza da kaza ina su ma duk akwai wannan bayanin ba to shine na Allah yake cewa haka za a ce masu shin wai aina ina waɗannan abokan tare da aina shuraka uku aina ma kuntum tushrikuna ina waɗannan gumakan da kuke hada Allah da su kuna cewa su ma allola ne su ne kuke bauta ma kuma kuna cewa ma ai su suka kusa ga Allah kasa cewa suka imana abduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa wasu na bauta musu don su kai su kusa ga Allah wai gunkin da shi kai ne bai san kai dai ba wai kuma shi zai ɗauka wani mahaikai shi kusa ga Allah ɗaukin sarki da shi ne a Allah ya ce za a ce masu to ina abin bautan na kuɗi shi ne a aina makuntum ta shirkuna min dunin lahi waɗanda ba Allah ba ba sai da su ce ayi dallu anna ya ubangiji to ai mu mun gansu ba sun ɓace ba mu gane su ba suna ina kaga su ma ba su ga da suke ba kenan kaga ma magana Allah kenan nan a sai su ce bal bari da ya ubangiji lam nakunna da'u min qablu shay'an ba mu kasance muna bauta ma wani awaya a wajen tun farko mu ba bauta ba kowa a Allah kaji kuma kashi wai abin da zai faru kenan sai su nuna cewa kuma su ba su bauta ma komi saboda haka ba abin da suke bauta masu tun da farko shi kenan kasan da magwacin an ka fara dama za su yi musu sai su nuna cewa shi ba abin da suke bauta ma in ba sai daga bayan in sun ga wahala tun da kasan za su shaɗin ai su ban bauta ko ya bangiji ban bauta gumi wala halabina mako da mushriki da ko da irin waga ayatin bal lam kunna da aumin qablu shay'an ba mu kasance muna bauta ma wani abuwa kamin yanzu ba to duk abin da za su nuna kenan to shine sai Allah madauki zake yake cewa to dan haka to karshe za su faɗi haka nan to shine sai Allah madauki zake ga mu cewa to ku sani innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna sau da aka duka gaba ɗaya za a sa su ne makamashi na wuta wanda za a ƙona su da su Allah kiyaye mu dama ko can wata aya ta gaya musu kucin da suwa da dukkanin abin da suke wata faɗin dama abin da zai faru kenan za a watan tara su ne wuta ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahaduhum ila siratil jahim duka da ma haka za a tara su wuta baki da Allah kiyaye mu to shine Allah madauki zai yake cewa da haka za su ce ya ubangiji ay dallu anna sun bace daga gare mu ai mu sai da suke ya ubangiji bal lam nakun nad'u min qablu shay'a ai ya ubangiji mu kasance muna wata ba komai ma ya ubangiji mutun kamin yanzu ba mu wata ba komai kazalika Allah ya ce to haka nan dai ne kamar yadda ka ga bacewa waɗannan mutane da suke karyata manzo Allah sallama da sauran dukkanin abin da aka zo musu da shi ya to shi sai Allah ya ce haka nan ne yudillu Allahu al-kafirina Allah yake batar da kafirai so da yawa zaka ji alqur'ani yana cewa Allah ya batar da kafirai ko kaji Allah ya ce inna Allah la yahdil qawmal kafirin ko fasiki da sauransu sai kaji Allah ya ce baya shiryar da kafirai shi ma nan wannan sai a ce Allah bai shiryarwa misali amma kuma da kana ta kuma kafiri ya musulunta koko to yanka haka kuma ga Allah ya ce baya shiryar da kafirai shi ma na wanda kaga mutum sai ce a to haka ya galawa ne wai abin da aka yi wai an ka ce can lahira ka san an ka ce lahira a dunnan ne mun ka so insha Allah kamar mun ce kowa ya ce sallar juma'a masallacin juma'a in ya taso ai kowa san ya gina su ko kai tsaye da gida ne zaya to shi ma da bakin taro tashi a kiyama da nan da kowa sai mai aljanna kowa ya san gida ne wai ba sai an kai ka an gwada ma kai tsaye shi ne ka san ka dan gida ne da makosa haka nan ne za a yi to shi ne aka nufin wai aka ce sallahirat su kafiran da ba su imanin nan duniya wato Allah baya shirya da su zuwa ga hanyar ta shiga aljanna shi ne ma'ana ɗin ba wai nan duniya aka nufin ba a shirya da su musulunta ba a'a nan duniya kan ana sa ganin kafin yana musulunta wani lokaci ya wato shi ɗin ne to shi ne Allah ce haka ne ke mutar da wanda kafirai sai Allah ce zalikum ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا عباب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa cewa a don haka kazalika yake cewa zalikum to wannan azaba har kuma gani wanda Allah madaukakin sarki yayi ma wadannan kafirai yace bima kuntum tafrahuna an yi maku ita ne saboda abin da kuma kasance kuna yin murna da farin ciki da shiya amma farin ciki na kafirci da kuma musu ka san shi wanda yake ba bisa ga daidai ba ba bisa ga gaskiya ba kuma murna yake cewa shi ya samu nasara ya baka ga na rashin daidai na rashin gaskiya din kuma to wannan murna da suka ta farin ciki din na ga su ba bisa ga hanya daidai ba amma kuma suna murna saboda su sun samu nasarori sun yi kaza sun yi kaza to su kuma san shi Allah ba haka ne yake ba yau kana bisa ga bannar taka to don da Allah ya samu hujja da zai kama ka sai ka ka taba da taka sai ya baka nasara sai ka dai wani abu na banna din amma karshe kuma sai Allah ya kama ka akan wani abu da kai to shine wannan murna da suka yi din da farin ciki na son aikata abin da ba daidai ba a nan duniya suna jin daɗi to shine Allah yake cewa a zalikum to wannan azabar da an kai maku an maku ita ne bima kuntum tafrahuna saboda wurin kuma kasance kuna yin farin ciki fil ardi anan bayan kasa bai gairi haƙi amma ba bisa ga gaskiya ba bisa ga banna da rashin gaskiya amma kuna murna kuna jin daɗi ko samu nasara akan abubuwan na banna din shine na abin da suke yi na bautar abubuwan Allah da musu tashi alkiyama da duk abubuwa ne daban-daban wanda suke aikata ba da yi ba sannan Allah ce zaliku to wannan fa shine wa ba kuntum tamrahuna kuma saboda abin da kuke tsananin farin ciki ciki shi ne tamar huna wai yalwatawa farin cikin naka yayi yawa kana ta jin nishadi kwarai kwarai da gaske akan abu ka san za a gani akwai murna mutum na farin ciki akwai sanda kuma za a gani mutum farin cikin nashi ma ya ƙara yawa din wanda ya yawa ba da yawa to shi ne aka rubin to da wannan lokacin wanda suke cikin wannan tsananin farin ciki din to duka da Allah madaukakin sarki yana sane da su ba to shine yake cewa duk wannan sakamakon na azaba din an yi maku shine wai ma kuntum tamrahuna saboda abinda kuke yalwatawa na tsananin farin ciki gare ku nan duniya din kuna ganin kun yi banna wai kuma kun sha Allah ya kyale ku samu nasarori ko abinda kuka yi banna din to sannan sai Allah ya ce to dan haka udkhulu abwaaba jahannama ku shiga a kofofin wutar jahannama kuma khalidina fiha kuna madawwama a cikin ta har abada Allah ya ce fa bisa masawal mutakabbirina tir da makoman masu girman kai wato shine tunda Allah ya wuta wannan makoma ta su tayi muni saboda shi girman kai wato wani abu ne mai munin gaske shi yasa ka ji ake cewa ma ko da kaman kaɗan ne kamar a zara mutum yake da shi ya sai ya shiga wata Allah ya kiyaye to shi ko girman kan gaskiya yana da matsala matuƙa to yanzu kuma girman kan nan gashi ya zama mana kuma san kamar riga hanji sai ka ga in dai yanzu mutum ba abu ne wanda zai daidai da ra'ayi ne ba to komai zama abin nan daidai ba ya yarda da shi ba saboda girman kai son kai sun zuciya da sauran abubuwa to girman kan nan dai shi ne abin da ya halakar da kafirai gaba ɗaya girman kan nan su gani suka yi su dawo allolan gana su zuba su zubota ma Allah kuma yin sun ka dawo kuma karkashin wani mutum za su dawo shi manzon wanda an ka aiko musu to wannan girman kan shi ne kawai saboda wani sakallo in sun ka bota ma Allah yanzu tunda shi wannan manzon shi ya zo musu da wannan ibada to yanzu da sun yi imani da Allah sun ka bota ba shi to yanzu wannan manzon ya zama shi abba ba zai zo ba su ku su amanya to ta za a yi to wannan girman kan shi ne to shi sakamakon shi Allah wani shi baya so masu girman kai ba ya son masu girman kai ba ya son masu takama da nuna isa da sauran shi inda Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah duk ba ya son wadannan to na fata Allah ya kare mu wannan shine Allah yake cewa dan haka fa bisa maswal mutakabbirin sir da makoma ta masu girman kai yace fasbir fasbirinna wa'ada Allah haqqu fa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum لنتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa fasbir kaga yanzu dama ko can duk abin da yasa Allah yake ta kawo waɗannan ne da irin kafirci da su kafiran sun kai da irin kuma abin da zai faru duka Allah yana yin domin ya ba manzo Allah sallama hakuri saka ji da yawa Allah yana bashi hakuri kamar irin nan gashi fasbir inna wa'dallahi haqqun da irin fasbir wa masruka illa billah da irin fasbir kama sabar ul azmi da rusuli fasbir fa innaka bi ayyuna ga sunan dai duk Allah yana ba manzo Allah hakuri wannan shine wanda yake cewa fasbir kai hakuri ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna wa'dallahi haqqun ka sani alƙawarin Allah gaskiya ne wai ma'ana shine alƙawarin da Allah ya yi maka na baka nasara tun da kai ne bisa ga gaskiya da kuma alƙawarin da Allah ya yi na azabtar da su wadancan kafiran bisa ga ƙarya da suke gari ta to wannan alƙawarin gaskiya ne ya rasu da sallama saboda Allah zai baka bar shine kalmar wa'adu an sani ka da larabci akwai kalmar wa'adu akwai wa'idun an ga ce wa'adu alƙawari mai kyau ake nufi in mutum baka alƙawari alƙawari ne kishi ka ce wa'adu wa'idu kuma shine alƙawari shi kuma wannan azaba to amanan sai Allah ya ce fasbir inna wa'adallahi sai aka amfani da kalmar wa'adu na alƙawari mai kyau sai malamai suka ce to nan ya kunshi da da wa'adu din da wa'idu duk ya shiga da ciki gaba ɗaya shi bangaren manzo sallama wa'adu ne alƙawari ne mai kyau na shi wai ma'ana shi ne tun da shi bisa ga gaskiya yake to Allah zai bashi nasara zai taimake shi kaga alƙawari mai kyau kenan wa'idu kuma shi kuma ga kafirai shi kuma yake su ko tun da su an bisa ga ƙarya bisa ga ba daidai ba su kuma an masu alƙawari na azaba duk sun shiga cikin wannan inna wa'adallahi din hakika alƙawarin Allah haƙun gaskiya ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda zai baka wannan nasara din fa in ma nuriyannaka kuma ya manzo Allah sallama in mun so ko dai mu nuna maka ba'd allazi nu'iduhum sashin abinda mun ka musu alƙawari na azaba din nan tun kana duniya da ranka sai mu gwada maka gani in mun gada ma ko mu yi hakan nan aw na tawaffayannaka ko kuma mu karbi rayuwar ranka ya manzo Allah sallama qabla ta'zibihim gabani musu wannan azaba din to duk dai kuma koya mun kai dai fa ila ila yurja'un zuwa gare mu ne za a mai da su baki dai musu musu hisabi wato ma'ana shine a Allah maraki yake ce maza Allah ya hakuri kuma alƙawarin da Allah ya na azabtar da makiya Allah makiya addinin Allah gaskiya ne zai zai cika wato alƙawarin da yana ba addinin musulunci da kuka da daraja da kuma kaskanta da kafirci din to zai yi wannan kuma su waɗannan kafirai in mun so ya manzo Allah sallama za mu iya gwada maka ka kaskance sunan duniya to su dai mutanen makakantun duniya maza Allah ya gani tan sun kame a ce kaga an yakin badar da an ka zo a nan garin makka kame maza Allah sallama ya hijira kuma zuwa garin madina su abu jahil din su abu lahabi su tun dai mayan kafirin nan su ne gaba gaba wajen cutarwa ga manzo sallama da azautar da dole su kai imani ba kala sharri wanda ba su manzo Allah sallama ba karshe dai manzo Allah ta shefa musu gare sallallahu alaihi wasallam hijira to amma bayan an yi an gama ƙarshe da an karu wajen yakin badar ba kaga da an karu duk waɗannan manya-manyan da asuni jagoran shedana din jagoran abubuwan da su ne shugabannin su ne manyan garin makka din su ne shugabannin gari na makka din ta ya za a yi manzo Allah zai zo shi ne annabi shi ne babba ya zama duk girma ya koma gare shi to ƙarshe ran nan din duk an ka kashe su gaba ɗaya nan da aka yakin badar din duk na aka kashe shi kenan kaga kenan nan da Allah ce in mun so mu gwada maka azabtar da su sunan duniya ka gani an gwada manzo Allah na gani don ga su duk an kashe su yana da rayuwar tashi ya gani su Abu Jahl duk an kashe su shi zaka ja manzo sallallahu alaihi cewa shi Abu Jahl din lokacin sanda Abdullahi bin Mas'ud ka san Abdullahi bin Mas'ud wani mutum ne dan karamin jiki ne kusan kamar ka cewa la haka haka yake Abdullahi bin Mas'ud to lokacin da an ka zo na yaki yana zaune wurin manzo sallama tunda kaga harka shi ta karfi wurin kaga irin mai irin wannan dan jiki na shi ina shiga gugurman nan da ai wannan yaki na takobi da aka yi to yake ce manzo sallama ai manzo Allah ce wai kai ma ka dan shiga dan shiga kai ma yace ha manzo Allah ce ana harka ta karfi da nan mu ina shiga wannan wuri yace aka shiga mana ko kada samu irin naka mana shi ke na ɗauki ta kuɓe cuta wadda ta shafi wai ko da ya zo sai ɗaya isko gashi an buge abu ya halabar da mutuwa ba ai ku kaga samu inda shigo da halau ga kwace shi ke nan magana sa ƙari da shi ko yana gani ne amma saboda tsananin kafirci abu jihar abin da ya nuna ma abdullahi bin mas'ud sai ya ce shi in kashe shi zai kai ya kashe shi sakwai maza alasana ga dai na shi tafiye kashi da shi saboda tsayin ƙiyace da alabi ba wai ka takobin alabi ya kashi saboda ƙiyace da shi ba su halallah ya haya ce mai to kamata ya ka yi imani ka musulunta in koma ya faɗa mazalla kamar kamar su da ka yi imani ya ce na ai abin kunya ne wannan ai abin kunya ne su halallah wai abin kunya ne a ce wai yanzu shi zai mutu wai yanzu imani imani mazalla na to ai kaga aka taurin ka kenan ko to kaga da taurin ka mutum bai ba lalle ya kaga wannan gaba to kuma an yi an gama da su sun tafi da shi ke nan magana ta kare to shi yasa duk abin da Allah zai yana mana shi matsayin wa'azi ne dama wai kakka zama kamar wani da ba shi ke nan to wannan ƙarshe kaga ban da faru gari shi ke nan to wannan shi ke nan ƙarshe kai shi yasa maza Allah ke cewa sallama ya ce shi na shi fir'auna ya ma hir annabi Musa saurin kai a to ai shi fir'auna annabi Musa me yace amantu annahu la ilaha illa allazi amara bihi banu isra'ila wa ana mina musulmi sanda ya ga mutuwa ko ai cewa shi ya imani da abun nan da su annabi ba su kai imani da shi ha to amma kaga shi ga gawan gana cewa kai shi abun koyar da shi mai imani ne kaga ai ahin annabi Musa ta girman kai kenan Allah kiyaye to shine a a yake cewa da haka ko dai in mun so mu gwada maka wannan din ba da lazina ulama sashin abun da mun kama so alƙawarin azaba aw na tawaffayan na ko kuma mu karbi rayuwar kamar za su ma kame azabtar da su din ko dai ya mun kai dai fa'ida na yurja'un zuwa gare su gare mu ne da za a mai da suwa a saka musu duk abin da suka aikata kuma sannan sai Allah ke cewa wala qad arsalna rusulan min qablik ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk dai bada ba hankuri ne haƙiƙa mu aiko manzanni gabanin ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine wala qad arsalna rusulan haƙiƙa mu aiko manzanni min qablika gabanin zuwan ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minhum daga cikin su waɗannan manzanni da akwai man na alaika waɗanda mun ka kissanta maka ka san labarin su shine su a 25 wanda mun kanta su a cikin suratul an'am to shine Allah ya ce wa minhum man qasasna alaika daga cikin su akwai waɗanda mun ka kissanta su gare ka wa minhum kuma daga cikin su akwai man lam naqasus alaika waɗanda mun kissanta su gare ka ba saboda haka amma duk da haka mu muka aiko su kuma sun yi abin da suka da su da jama'a su wasu da aka firan sun kareta kuma ƙarshe Allah madauki sarki ya kawo hukunci tsakanin su shine a wanda muka watan a waɗanda watan muka aiko wanda shi wajen manzanni din cewa Allah madauki sarki ya aiko manzanni akwai waɗanda an kissanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma waɗanda ba kissanta su ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa aka samu maganganun malamai dangane da yawan su manzannin nan tsakanin manzannin da annabawa gaba daya wanda akwai wata ruwaya da suka cewa sun kai dubu takwas dubu hudu daga cikin banu isra'ila dubu hudu kuma daga cikin sauran kabilu daban-daban kaga dubu takwas kenan amma dai malamai suna cewa ita wannan dai dai magana ita ce mai rauni mafi inganci ita ce wadda take cewa dai su dubu dari a watan shi ne dubu dari ne da dubu ashirin da hudu dama wannan kowa sama na ko dubu dari da dubu ashirin da hudu shi ne ake cewa su ne waɗanda an manzanni ciki shi ma dai na akwai magana wasu suna cewa manzannin 315 wasu ce 314 wasu ce 313 amma dai an yi san 313 to akwai wanda sun kace da 15 din wanda akwai al-Imam al-Hakim ya rubuce shi a cikin al-Musnad nashi haka Imam Ahmad shi ma a cikin al-Musnad nashi sun rubuta da cewa an roto cewa 315 wallahu alam amma dai su waɗanda an manzanni ne su ne kuma nan manzo akwai wanci tsakanin annabi da manzo ba annabi shi ne za ka samu annabi ne shiya shi ya san annabi ne shiya amma dai allah bai aiko shi ya kira kowa ya zuwa ga addini ba shi kuma wanda allah ya aiko shi ce ya kira wasu zuwa ga bauta ma allah ɗin shi kuma shi aka ce ma manzo ɗin to shi ne aka nufin waɗanda aka gaba ɗaya totali an gane da annabawan da manzannin gaba ɗaya to su ne magana mafi rijiyar da shi ne 100 da 24 manzanni ciki 313 su kuma to wannan shi ne to shi ne allah yake cewa da haka mun aiko manzannin da yawa daga cikinsu kuma muna ba shi saboda dole sai mun san sunayen nasu ba shi kenan ba dole waɗannan can da allah zana mace su tulan amisha isa shi kenan kawai to shi ne allah madauki zaki ci gaba da cewa kuma bayan wannan ya ce wa ma kan da rasulun kuma bai yiwuwa ga wani manzo ba yiwuwa gare shi an ya tiye da ayatin ya zo da wata aya illa bi izinin Allah sai da izinin Allah wato shine ba su zuwa da wata aya ta alkur'ani ko ma wata mu'jiza ce dai daga Allah ne duk abin da gani nasu daga Allah ne shine illa bi izinin Allah fa idza jaa amru Allah sannan kuma idan lamarin na Allah ya zo shine bin zulul azabi na saukar da azaba ga su kafiran da suka kin imani tunda izgili suka yi su ba cewa suka su in gaskiya ne a kawo musu azabin mana su gani haka suka faɗa in gaskiya ne a kawo musu shi sa kaga suna na makka har cewa sun kai allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa abdul alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin ali wai in dai alwunna da manzo Allah zo da shi gaskiya ne to Allah ya yi musu ruwan duwatsu na gaba ɗaya halaka su gani to Allah ya ga ismi ko aka musu sai dan azaba mai radi mai girman gaske su gani to ka gani amma wani shi wake yace aiwa kana lahu li yu'adhibuhum wa anta fihim ai manzo Allah sallama tunda kana cikin su kai rahama ne kai ba ya masu wannan azaba ne shikenan to shine cewa kan rasul bai ai ba ya gida ma ko tun bai kasance gwani manzo an ya ce bi ayati yazo da wata aya ko ta halakar da kafirai ko ta mece ne illa bi idnillahi sai da idnin Allah fa idza ja'a amrullahi idan lamarin Allah ya zo na azaba ga kafirai udiya bil haqqi za a yi hukunci da gaskiya wai ma'ana Allah adili da shi ba ya zalunci saboda haka zai hukunci na gaskiya su kafiran na bisa ƙarya din nan Allah zai kankanta su ya wulakanta da su ba manzannin nan da suke bisa gaskiya kuma Allah zai darje su ba su matsayi su kuma wa hasira hunalika mubtilun yace kuma a can ne za ka ga waɗanda mabannata din maƙaryata za su yi hasara su kuma wa hasira hunalika mubtiluna maƙaryata za su yi hasara anan yace wa hasira hunalika mubtiluna in mun ga can aya ta ƙarshen duka sura gaba ɗaya zaka ji shi kuma yace wa hasira hunalika kafiruna nan kuma yace mubtiluna aka ce abinda ya kawo haka nan saboda an yi magana ce ta watan an yi magana na gaskiya ne to me ake shi gaskiya ƙarya ita kishi to shi ta aka ce wasu harakar mubtiluna makaryata a nan za su yi hasara za su tabi shi kuma wancan din na ƙarshen aya aka ce wasu harakar kafiruna shi kuma saboda imani ne an ka ambata da farkon aya falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatallahi allati khalaqa allati khalaqa fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun saboda ambaci imani can shi ko imani mai akishi ta kafirci ko to shi yasa na an ambaci ƙarya ta an ambaci kuma kafirci to shi ne Allah yake cewa bayan wannan kuma Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha Allahu allazi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha wa minha taqulun wa lakum fiha manafi'un لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آية الله صدق الله العظيم
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa bayan wannan kuma sai zai ƙara tuna mana wata ni'ima kuma da muna yake cewa Allahu allazi ja'ala lakum al-an'ama Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya siya muku dabbobin ni'ima duk da yake wasu malamai sun ga ce raƙumi shi kadai ake nufi nan wurin saboda shi ake hawa kuma a ci saboda can gaba aya za ta gaya mana cewa ana cin su kuma ana hawa sai an gace raƙumi aka wasu kuma sun ce aka kowanne ma da ya shiga domin kalmar ta al'an'am tana nufin da raƙumma da shanu da awaki da tumaki da an ce al'an'am to su ake nufi dama to amma na wasu malamai suka ce amma da da raƙumi da ake nufi wallahu ala shi ne walakum fiha manafi'u ah na yace Allahu allazi ja'ala lakum al'ama shi ne wanda ya sa muku dabbobi na ni'ima wanda litarkabu min harar dai ku hau kaga raƙumi kenan ko tunda ba a hawan shanu ko inda ba yara masu kiwo ba yawwa amma dai a ce ga su amma da su abun hawa kaga ba amma da su abun hawa sannan haka nan tumaki da awaki kaga ba abun hawa bane su ma to shine yake cewa la tarkabu milha don ku haura daga wannan dabbobin da muka muku sannan wa milha ta kun kuma kuna ci daga ita kuma har zuwa kaga kuma a ci kuma a hau wannan duk Allah ya ne kuma don tsaye mu ji daɗin rayuwa ne kai wani awa shi Allah dabbobin da ya su gaba ɗaya don tsaye mu yi mu yi amfani da suwa ta wasu ayyuka sannan kuma mu yi amfani da su wajen kuma in muna da jan kwaɗai mana su mu ci nama kuma ya kama ci kamar bayanin manyan da na kullum cewa Allah ya su kala kala ga manya manya na raƙumai da shanu in mawadaci ne kai mai kuɗi ka sawo ka yanka ka ci nama mai yawa lahiyar in kai kuma kudinka ba su kai wadatar da za ka sai sa ka yanka ba kuma sai Allah ya kuma wanda na kasa da sa da raƙumi sai an kawo ga tumaki nan ko awaki sai ka sai ka yanka shi kenan in ma nan ma kudinka ba su kai ɗan ba shi ma sai Allah ya na kasa da su su ma hayar ga kaji nan da agwagi da zabiru ga su ma sai ka sai ka yanka ka ci in ma wata gara ga su sama kawata mala almajir kuku sai wata ya kama shi to kaga in ma mutum su ma da mutum bai da kudin sayan su waɗanda za ka sai su ma an yi ga sunan daji a rahosu kuma ko tsuntsaye su ma ga ta shanka maka ce maka da kudin sayan kaji ko zaddi ko wani abin ga to kaga duk waɗannan ga sunan to duk dai Allah ya ce kuma duk saboda mu su to shi ne Allah ya ka tuna mana gani ima din rayuwa gare su suna jin daɗin rayuwar su kamar wanda muka jin daɗin tamu amma Allah ya yarda ya ba mu dama mu yanke su mu ce shi kenan ba komai ba zunubi ko guda kuma ka gani to wannan ne shine Allah yake cewa mana wannan ne da ta kulu da wa min hata kuluna kuma kuna ci daga su waɗannan dabbobi din sannan ya ce walakun fi ha manafi'u kuma kuna da amfani ga su waɗannan dabbobi ɗin a sha nonansu kuma su haihu a samu ‘ya'yansu kenan ko sannan kuma ana amfani da gashinsu gashin nasu ana amfani da shi kaga dukkan su ne Allah ce kuma akwai amfani ciki shi ne walakun fi ha manafi'u kuna da amfani kuma a cikinsu wani tablogo alaiha hajjaton kuma sannan wani sun alaiha hajjaton domin ku isar da wata bukata ku fi su duri kuma da cikin kirazanku sai hamlul af'al ila albilad shine daukan muku kaya zuwa wasu garuruwa ka dora malakumi kaya masu nauyi ya taimaka ma wani gari kaza shi na koyon ba doki dawaki su ne matsayin motoci na jin daɗi yanzu waɗanda ake yi masu kyau wanda za a fara a ji daɗi do su jibajibai nan da do su kalolin da aka yi yanzu matsayin dawaki suke a can da ake su kuma al'umma su ne daidai da motocin ɗaukar kaya yanzu kamar irin cilolin da ake yi haka al'umma yake tun da aka ga suna dogon zango kuma suna lodi mai yawa raƙumi yana ɗauka kaya masu yawa kuma ya dogon zango shi ma shi yasa Allah mai tsarin da shi kowa in ya sha sai ya kwana goma kama ya ƙarshen wasu kwana bakwai kwana goma dai yana yanzu inda ya zai sha saboda shi yadda Allah ya shi sai ya yi shi kuma sai an kame kuma wani da yake ajiye wasu safaya a cikin kuma shi wannan tozo na sana'a ganin akwai wani safaya ajiyewa wurin saboda ka bayan ya sha ko sai ajiye safaya kuma ke kaga kaga kenan in an za a yi fulcanki ga mota a ibe wani mai kuma safaya to shi ma haka yake shi yasa sai kwanuka bai bukaci ruwan ba sai a yi tafiya mai dogon kuma bata sannan Allah mai yanayin kawahuwa da yadda ba a kahu bai kawo cikin yashi shi yanayin kawata kuma kaya ba ta bata mai rai an san kowa san haka nago wanda cin ta ma kai waki ne gugu yauwa ga baki ne ma ga cire balle ga tafi kawata saboda ka bata bata mai rai kuma shi da aka gani shi da kumewa zahi wanganan na rana kasa ta dauki zahin rana bai jinta kai yanzu in ranar ta tsakiya ana zahi baka yi ta ba takalmi ko to shi duk wanda zahin gaba ɗaya bai jin komi gare shi kuma ka kita ko in ka taba ka wata stoshi gare ku amma bai jin wannan zahin to bai jin komi ko kwance shi bai jin wannan zahin kuma Allah ya mai wata hikima inda zai zo ana tafiya ko ana menene ana iskan hadari guguwa da menene shi wannan ƙasa da ƙura ba da shiga ajiya ta wata yana Allah ya mai da abin ga guguwa ta taso sai ɗaya ɗaya yana za ta kamar da shi kenan sai isa rume ya tashi ko ta shiga ba shi ba ta kawo ga ya tashi ba matsala sai ga ciwon ka ko ana iska kai ba kai matsala ko sai ta tafiya sannan ga tsawo kuma an kawo lodi kaga ba a yin sagi balle ai kai ko ka gani shike na lafiya ba to duk haka ne Allah tsara lamuran nan shi ya tsaya shi saki da Allah ci afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat ai da kaji Allah ya ce adibi abuha to akwai abuwa cikin da ba to shi yasa ya tana da abuwa suna ne da yawa da hikimi cikin ne kwarai da gaske to sai ya zama shine irin waɗannan mayamayan kayan na mayamayan motocin da ake roji da kaya ciki to shine Allah yake cewa don su kai maku wato wanda tablugu alaiha hajatan domin ku isar da bukatar ku fi su zuwa kuma da cikin kirazan ku wa alaiha a bisa ga waɗannan dabbobi ne wa alal fulki da ko bisa ga jirage na ruwa tuhmaluna ake dauka ku da dauka muku bayan ku gaba daya kaga sai ya zama kamar su waɗannan dabbobin su ne jiragen mu na tudu kenan su kuma jiragen ruwa su ne jiragen mu na cikin ruwa kenan to shine Allah madaukakin yake ce to duka ya mana wannan ne domin mu ji daɗi mu gore mu rayuwar mu to muna fatan Allah ya ba mu ikon godiya gare shi da lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam lokaci ya zama tsanin sai mun dawo insha Allah muna fatan inda muka yi daidai Allah karɓa mana kurakuran mu Allah ya fi mana Allah ya fahimta da mu daidai ba mu gyarawa don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah mana jagora cikin dukkan lamuran mu dukkanin bukatun mana da sai Allah ya biya mana dukkan shari da juna da Allah ya kare mana gare shi Allah ya mana jagora Allah ya ba mu dukkanin alkhairi da cikin wannan wata ya karbi dukkan ibadun da ke gudanarwa cikin wannan wata dukkanin waɗanda suke neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka dai Allah ya samu bukatun kowa Allah ya biya mashi marasa lafiya wani gida sai Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiyar kuma Allah ya kara mana himma mai aiki lafiyar da ya dace mai aiki da ita muna roƙon Allah ya samu daga cikin bayan da yake watawa dan alfara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Maghrib wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah masha Allah